ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار عباد الله اعلموا أن الله ابتلى الإنسان بأكبر عدو لا يفارقه طرفة عين حتى الممات له دخول إلى قلب الإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم يوسوس في صدور الناس ويزين لهم الشر والباطل ويقذف في قلوبهم الظلم والظلمات بل أقسم ذلك العدو صم بأن يصد الناس عن الصراط المستقيم والطريق الذي يصل سالكه إلى السعادة الأبدية الشيطان لا يدع الإنسان من حين ولادته حتى إلى لحظة موته ولا يدع جهة من الجهات إلا هاجمهم منها قال تعالى عن هذه العداوة العمياء قال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وذكر العلماء أن سبل الشيطان في إغواء بني آدم وإيقافهم في الهلاك ستة فأول هذه السبل إيقاؤه في الكفر والشرك فإذا لم يظفر بها نقل ابن آدم إلى البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي وهي قرينة الكفر ولا يتاب منها ثم ينتقل إلى كبائر الذنوب فإذا أعجز فإلى الصغائر ثم, إلى ثم أن يشغل الأبد بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا إقاب بل آقبتها فوات الثواب وإضاعة الوقت فبعجزه عليه يشغل الأبد بالأمل بالمفضول وفي آخر الحطة يسلط على على العبد أحزابه وجنوده وأتباعه من الجن والإنس بصنوف الأذى فبالذكر والطاعة واجتناب خطواته يسلم المسلم من كيده كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ففي الحديث إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء ويقول الله ويقول من خلق الأرض ويقول الله ويقول من خلق الله وإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله رواه الطبراني أقول ما تسمعون أيها المسلمون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi lallai ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne ko manzonsa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama baya ka ƴan uwana musulmi a wannan juma'a tamu yau muna ashirin da tara ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1444 a kidan miladiya yau muna goma sha tara ga watan biyar shekara ta 2023 wannan khutba za ta koma fagen adawa fage na kiyayya da takon saƙa wanda muka ɗauko shi tun tun tuntuni tun da daɗewa. wato za ta yi magana ne akan tarkon shedan da bil adama babu shakka yan uwana musulmi Allah subhanahu wata'ala ya jarabci dan adam da wani mafi girman maki wannan maki baya rabuwa da kai kiftawan ido ko abin da ya kasa da haka shi wannan maki ya lizimce ka kai dan adam ya lizimce ka lizimta na kud da koti ba kuma zai bar ka ba har ya zuwa lokacin da ranka zai fita daga cikin gangan jikinka. Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya ƙaddari wannan ka ta fara maƙiyi, abokin gaba, abokin sa'insa, abokin hamayya, Allah ya ba shi iko yana iya kutsawa cikin zukatan ‘yan adam. Yana tafiya a cikin gangan jikinsu, tamkar yadda kasan jini na gudana a cikin jikinsu. Allah subhanahu wata'ala ya ba shi iko yana iya cusa wasuwasi, miyagun tunani, ƙawata ɓanna, cusa wato laifuffuka yin zunubi da laifuffuka a cikin zukatan ɗan adam. Sannan kuma yana cusa baƙin ƙulli na zalunci da kuma sauran duffai a cikin zukatan bayan Allah subhanahu wata'ala. duk dai wannan Allah ya yi ne domin ya kaddara cewa fitina ce Iblis ko kuma shaidan ga bil'adama. Malamai sun yi bayanin cewa manya-manyan ƙofofin da shaidan yake samu ya kutsa cikin zuciyar ɗan adam ya tasiri a gangan jikinsa, ya tasiri a harshensa, ya tasiri a aikace-aikacensa, ƙofofi ne guda uku. Ko ka ci ko ka so in ka faɗa ɗaya daga cikinsu to ka buɗe ma shaidan ƙofa a cikin zuciyarka ka buɗe masa ƙofa a gangan jikinsa a gangan jikinka ka kuma buɗe mishi ƙofa a harshenka ka buɗe mishi ƙofa a aikace aikacenka ƙofa ta farko ita ce ƙofan ashahawa biyan buƙatuwan zuciya duk lokacin da zuciyan ɗan adam ta sha'awanci wani abu wannan sha'awar ko a sarari ko a ɓoye to a wannan lokaci kuma shedan zai shigo ya dumu dumu ya ruwa ya tsaki a cikin al'amarin zuciyar dan adam shi yasa kaga idan mutum yana da sha'awan kuɗi yana iya yin komi saboda kuɗi yana iya zagin mai mutunci yana iya kisan kai ma yana iya sata yana iya duk bannan da baka tsammani saboda kuɗi idan dan adam ya sha'awance shi yana iya yi idan mutum ya sha'awance ɗaukaka da neman suna da san a sani to babu irin laifin da baya iya yi wani saboda neman suna har shirka da Allah subhanahu wata'ala yana yi saboda ya samu matsayi ya samu ɗaukaka ya samu daraja mace tana iya shirka da Allah idan tana neman suna a gidan miji ko matsayi ko daraja duk waɗannan ana ƙidaya su daga cikin sha'awoyi na zuciya ne hakanan idan mutum yana sha'awan mace ko mace tana sha'awan namiji ba abin da ba ta yi babu irin kofan ɓannan da ba ta buɗewa mutum yana iya yin zina yana iya luwaɗi mace tana iya yin maɗugo tana iya amfani da hannunta ko namiji ya amfani da hannunsa ko kuma a yi amfani da wata na'ura ta zamani ko na'ura ta daɗaɗɗiya ta da wurin biyan bukata duk waɗannan madakil ne hanyoyi ne na shaidan a yayin da mutum ya sha'awanci wani abu kofan tana da faɗi kwarai da gaske a taƙaice dai malamai suke cewa ta wannan kofan ne duk wani ɗan adam da kaga ya zalunci kansa ya zalunci wato ya zalunci kansa to ta kofan sha'awa ce shedan ya biyo masa ya buɗe wannan kofan sai shedan ya ta ingiza shi har ya faɗa zuwa ga nau'o'in halaka da zalunci da taɓewa da ainihin hasaran duniya da na lahira kofa ta biyu ita ce kofan al-ghafla rafkana duk lokacin da mutum ya rafkana ya manta da Allah ya manta da dokokin Allah da hukunce-hukuncen Allah ya manta da haƙoƙan masu haƙoƙa haƙƙin Allah ko haƙƙin addini ko haƙƙin manzon Allah ko haƙƙin alƙur'ani ko haƙƙin iyaye ko haƙƙin maƙwabta ko haƙƙin wani to a lokacin nan shedan ya buɗe ƙofan shedan zuwa gare shi a wannan lokaci ne ɗan adam zai zalunci kansa kuma ya zalunci mahalicci Allah saboda lokacin da mutum ya rafkana baya tunanin halal da haram baya tunanin haƙƙin Allah ballantana haƙƙin bayin Allah da haka a lokacin nan kawai shi wannan rafkana da rudin da ya fada ciki shine ya rufe masa ido to a wannan lokaci sai kaga ɗan adam ya zalunci kansa ya kuma zalunci Allah subhanahu wataala idan kaga mutum baya karatun alqur'ani rafkana ce ta fada masa kofan shedan idan kaga mutum baya zuwa sallan jam'i rafkana ce ta fada masa kofan shedan ne idan kaga mutum baya amsa sallama rafkana ce ta fada masa idan kaga mutum baya tantance hanyoyin neman abincinsa ko ta halal da ta haram rafkana ce ta fada masa ya zalunci kansa kuma ya zalunci mahaliccinsa Allah subhanahu wataala ta wannan kofa ma ana fada zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala saboda mutum ya rafkana bai tantance mai kyau da mari kyau da haka in dai kawai ya fuskanci abu to wannan rafkanan ta rufe masa ido har shirka da Allah da bid'o'i duk zai iya fadawa kofa ta uku ita ce kofan al-ghadab fushi wato fushi ba lale irin abin da ka dauka sai lale mutum ya fusata ba wato duk abin da ke zaburar da kai ka miƙe ka nemi wani abu ana kiran shi fushi ana kiran shi fushi kamar ka ji kana jin yunwa ka nemi abinci fushi ne wannan wato zuciyanka ne ta tafarfasa tana son ta yaƙi yunwa sai ta miƙe ta nemi abinci idan kana son kai bacci fushi ne ya zabarar da kai kana son ka yaƙi wannan wahalar na jin bacci sai ka miƙe ka je kai bacci to haka alghadabu kofanta tana da faɗi yayin da mutum yake fusata yana neman wani abu idan shi a rufe to a wannan lokaci zai zalunci kansa kuma zai zalunci waninsa ta kofan alghadab ne galibi muke zaluntan junanmu a babin mu'amaloli da babin al'amura ne yau da kullum ko a ma'aikatu ko dan kwangila ko dan kwadugo ya maka aiki kan kana shakin sa ko wani abu ne kama da haka ko namiji ya zalunci matarsa ko matan ta zalunci miji ko makwabci ya zalunci makwabci duk wannan yana tasowa ne daga kofan ghadab daga nan ne hasada take tasowa daga nan ne gaba da ƙiyayya suke tasowa daga nan ne san kai da babakere duk yake tasowa da haka dai duk wanda ya sifanci da sifan al-ghadabu to a wannan lokaci ya zalunci kansa kuma ya zalunci waninsa da haka waɗannan ƙofofi guda uku duk wani sabo da kaga an yi ma Allah subhanahu wataala a ban ƙasa ta ɗayan waɗannan ƙofofi ne guda uku kamar yadda malamai suka yi bayani da haka wannan maƙiyi mu shedan maƙiyi ne fa a gare mu babban ƙiyayya wanda yana jefa mu zuwa ga daffai waɗannan daffan fa suna da yawa kamar yadda muka ce ga shirka da Allah duhu ne ga duk wanda ya riga ya fada ga shirka da Allah ya mutu a kai to ba zai ɗanɗani rahamar Allah ba yadda ka san fir'auna zai dawwama a cikin azaba abu jahal zai dawwama a cikin azaba da sauran waɗannan mushrikai kafiran da muke karanta tarihi cewa sun cutar da annabi sun yi fito na fito da Allah in suka shiga wutan Allah ba za su taɓa fita ba har abadan abada to duk wanda ya shirka da Allah jama'a ya mutu yana shirka da Allah in ya fada cikin azaban Allah ba zai taɓa fita ba har abadan abada da shi da Fir'auna da Abu Jahal makomansa ɗaya ko da yana sallah yana azumi yana hajji yana riya shi musulmi ne amma ya yi shirka da Allah ya mutu da shirka da Allah wannan dan wuta ne khalidan fiha babu ranar da zai fita daga cikin azaban Allah shi yasa duk halin da ake ciki muke jawo hankali akan cewa kar ka yadda kai shirka da Allah saboda neman matsayi ko saboda neman dukiya ko saboda neman suna ko wata kujera ta siyasa ko kujera ta sarauta ko kujera ta addini ko wani abu kada kai ganganci kai shirka da Allah ko rashin lafiya ko talauci ta saka a gaba ko tsangwamin mutane ta saka a gaba ko kishiya tsoron kishiya ta saki a gaba to kada ki yadda ke shirka da Allah mun yi kwadubobi ba ɗaya ba ba biyu ba akan shirka da Allah cewa duk wanda ya shirka da Allah fa innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar da haka ya dan uwana musulmi duk halin da ka samu kanka kake shirka da Allah kar kuma kai buɗe kofa ai shirka da Allah da sunanka dan akwai waɗanda yake ba za su yi shirkan ba amma za su buɗe kofa a je ai mishi a je ai mishi a nemo mishi taimako ya san za a kauce ma shari'a amma sai ya ce a je je ai kar a gaya mishi wai abin da za a yi washi dabaran sa in ba a gaya masa ba ko an je an yi shirka to shi ya kubuta to duk wanda bai shirka ba amma ya bude kofa aje ai shirka shi ma mushriki ne a wurin Allah duk zunubin su iri ɗaya da haka yana daga cikin manya manyan dafai shirka da Allah ga bid'o'i wanda bid'a kuma ta fi soyuwa zuwa ga shedan sama da zina sama da luwaɗi sama sama da sata shi yasa zaka ga ita bid'a abokiyan tafiyan kafirci da zaran mutum ya fara yin bid'a to ya samu kofa sosai ya hau abin hawan da zai sa zuwa kafirci shi yasa al-Imam Ahmad bin Hanbal da yake fassara fadin Allah subhanahu wataala fa lihadhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke bid'a suke saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama su ji tsoron an tusibahum fitna kada fitina ta same su a rayuwar duniya aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai raɗi ta shafe su gobe kiyama al'imamu Ahmad bin Hanbal ya ce, fitinan nan da ake nufi ita ce kafirci, duk wanda ke bid'a to wannan mafi sauƙin hanya ne ya sadu da kafirci, da shi ne sai ta ƙirƙiro shari'o'i, ya ta ƙirƙiro addini, ya ta girmama wasu yana ganin kamar wai yana addini ne nan ko bid'an shi mata kai shi zuwa ga kafirci, sai ya mutu yana kafiri, alhalin shi yana ɗaukan shi musulmi ne, kuma an je gaban Allah babu dawowa a gyara aiki, hatta idza ja'a ahaduhumul maut قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركته كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون da haka duk halin da ake ciki kada kai bid'a kada ka zo kana da wata bukata aje ana baka lazimi ana baka waɗansu wurdoda da addu'o'a ana baka waɗansu sharaɗai ka fito tsakar gidanka sha biyun dare amma ka fito daga jeren wando ka fito ba hula kaga a zahiri waɗannan abubuwa duk halal ne ai kana iya sa gajeren wando a cikin gidanka kana iya fitowa ba hula amma da zaran wani ne ya baka umarni kai wannan din bukatan ka taje to ka bauta masa ya zama bauta a wannan lokacin ba ya zama abu na halal ba ya koma mataki na bauta ko ai maka abu a ce amma ana son kai yanka na kwana bakwai kuma ba za ka rika yin yankan nan ba sai lokacin da ake kiran sallar magriba kana daukan wannan kai aiki shi ka bauta ma wanda ya baka wannan umarnin wannan shaidanu ne suke badawa suke cewa a yi kaza domin wai ka nuna cewa kana da wilaya ka yadda da su kuma ka sallama ka mika musu wuya to duk wanda ya musu wannan wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun shaidanu suna gaya ma waliyansu suna gaya ma ma'abotansu mazumuntansu cewa ga abin da muke so a yi mana ga abin da muke so a yi mana amma sai Allah ya ce wa in afatumuhum innakum la mushrikun in kun musu da'a daga wannan lokacin kun zama mushrikai kun zama kafirai ba ku da rabo a cikin addinin musulunci sannan cikin irin dukkan da iblis ke jefa mutane shine jefa su zuwa ga manya-manyan zunubai ya sa mutum ya ta sata ya ta shaye-shaye ya sha wiwi ya sha shalasho ya sha mai abubuwan shan gasu nan ba su da iyaka wannan yana daga cikin tarkon shaidan kuma turba ne na shaidan ya jefa ka cikin manya-manyan zunubai wanda yake zunuban nan duk wanda mutum ke yi in dai ba wani haske daga Allah ko gafara daga Allah ba zai shiga wuta kuma Allah kaɗai ya san iya shekarun da zai a cikin wutan jahannama idan shaidan bai samu daman wannan bane to sai ya jefa mutum kuma ya ta ƙananan zunubai akwai zunubai ƙanana akwai manya irin su kalle-kallen nan irin su buɗe waya a bata lokaci a kai irin su ɗaukan kowane irin labari ka gani a social media ka ɗauka ka yaɗa duk yana daga cikin ƙananan zunubai jama'a in gaya mu saboda galibi ƙarerai sun yi yawa a cikin irin wannan harka da haka abin ma da, da aka yin ma malamai ma ba su yadda komi aka yi ka faɗi ba ballantana abin da kawai kasance shi a social media ai an ce an yi kaza ai an ce ba ai kaza ba ai ma kaza ai ma kaza to wannan idan kai sau ɗaya sau biyu kayi ƙaramin zunubi in kai waita ya koma cikin manya-manyan zunubai da ya ɗaɓanna a cikin doron ƙasa kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai bar mutum ba idan shi ɗan ya gajiya daga sa ka akan wannan to sai ya shagaltar da kai da abubuwa kawai na halal abubuwan da yake babu lada a ciki ko da kuma babu zunubi kawai saboda me ka ɓata lokaci kuma dai ya nuna maka kawai kai ribataccen shi ne to ni ko ina fahimtar babu aibi fiye da kai mubaya a ga shedan wai hakka yake shedan to na yadda ni ribataccen kai ai aibi ne wannan da da, da kaskanci shi shedan fa maki ne a gare mu ya nuna adawa da kiyayya da iyayen mu sai da ya kutun kutun ya fitar da su daga gidan aljanna kuma ya tsaya a gaban Allah ba kunya ba tsoron Allah ya ce ya Allah duk sai na bashe su gabaki daya sai dai masu ikhlasi da waɗanda suka ƙibin tafarki na. To, shaiɗan ɗin nan fa ya bayani, ya cutar da iyayenmu, ya zalunce su, ya sa sun yi tsaraici, da Allah ya musu sutura, amma sai da shaiɗan ya sa suka yi tsaraici a cikin gidan aljanna. Sai da ya sa aka fatattake su daga gidan aljanna, ya fito kuma ya nuna ni maƙiyana ne waɗannan ‘ya'yansu ma maƙiyana ne, ni babban buri na in jefa cikin wutan jahannama in sun shiga babu fita. To, amma har yanzu kana nan kana ganin dai sai ka ba shaiɗan kanka, sai kin ba shaidan kanki sai kin nuna ma shaidan ke ta sace ribatacce sace to shaidan ba haka ake mu'amala da shi ba shaidan bai barin wani sharri sai ya nemi ya jefa ka a ciki in baka fada kafirci ya shirka ba ya jefa ka bid'a in bai samu dama ba manyan zunubai in bai samu dama ba ƙananan zunubai in bai samu dama ba ya shagaltar da kai da yin abun da yake kawai halal ba lada a ciki ba lada ba zunubi to wannan bata lokaci in bai samu lada in bai samu dama akan haka ba sai shagaltar da kai da aikin da yake ba shi da wani falala a wurin Allah abin da kai din ka bari to ya fi shi falala a wurin Allah kamar misali a ce yanzu gashi an zo an bude majalisi an fara karatu sai shi din ya tsikar wani miƙe kai na fila miƙe kai na fila sai wani ya miƙe yana na fila shedan ya sa ya dauki aikin da bai kai wancan daraja ba ka zauna kai ka sake ka saurari ilimi wallahi ya fi daraja a wurin Allah fiye da ka miƙe kai sallan nafila an tambayi manzon Allah da raran ibada da raran ilimi wanne fi daraja a wurin Allah manzon Allah ce raran raran ilimi yake raran ilimi ya fi raran ibada daraja a wurin Allah subhanahu wataala to sai shaɗin ya nuna mu wannan ko kuma shaɗin ya nuna mu wani aikai mai kokari ne sai ya sa ya je ta shagaltuwa da hidimomi ga abokai ya ta taimakon su ya ta taimakon wansu a wurin aiki amma bai taimaki iya bai taimaki iyalansa ba bai kuma taimaki in uwan shi da jini ba wanda ko ko miskini ka samu Qur'ani ya ce ne fa atizal qurba haqqahu sai ka ba makusanci haƙƙin sa sannan ka ba miskini wal miskin wa bin sabi amma sai wani ya je ta hidima yi ta hidima manya manyan hidima ga sauran abokai a waje amma dangin shi fa ba abin da ya dame shi ba abin da ya dame shi makwabtan shi fa ba abin da ya dame shi iyalansa fa ba abin da ya dame shi shedan ya sa ya dauki karamin aiki mai karancin daraja ya hana shi yin aiki mai daraja a wurin Allah ko kuma kaga mutum ya miƙe ta lazimi da daddare ya ta kiyamul layl tun karfe biyu da rabi ke tashi amma ana ce maka karfe biyar tare kuma yi shingida to sai karfe bakwai da rabi ke tashi ba ma jabe miyo an yi aikin banza ka zauna kai sallan asubahi a cikin jam'i ya fi kai shekara ɗaya kana na filfili a cikin dare kana bacci baka samu sallan asubahi ba ko kuma kaga mutum an shagaltar da shi da kalbu wani wani wani wani kalle kalle da azumi wai ya tafiyar da gari duk ire-iren waɗannan yana daga cikin ƙofofin da shaidan ke jefa mutane a ciki to a ƙarshe duk in shaidan bai samu wannan dama ba sai ya haɗa ka faɗa da rundunan shi sai kaga an sa maka ƙwanzama ƙwazzaba ana cutar da kai har a rika dukanka ko a kore ka a aiki ko a takura ka ko irin wannan shedan yana da runduna da yawa ko shedan ya shafe ka da rashin lafiya kai ta ciwo shedan ya rasa yadda zai da kai kenan haka yayi annabi ayyub yace rabbi anni masani shaytanu bi nusbin wa azab ya Allah shedan ya shafe ni da cutarwa da kuma rashin lafiya shedan yana iya maka ka duk in ya kasa saka waɗancan abubuwan ko kuma wani lokaci shedan ya ɗora maka gajiya ɗan ƙanƙanin abu da kai kai tsinin farfashi duk shedan yana da irin wannan tasiri ko kuma ya ma turo waɗansu ‘yan ta'adda su zo su yi ma duka kai waɗansu ma suna iya kashe ka duk annabawan Allah sun fuskanci irin wannan ko kuma ya turo makiyasi ta maka sharri har sai an kore ka a garin ko kuma sai an maka kazafi a zo a ce kuna ganin shi nan kamar na Allah ko to ga aikin kuma duk ƙarya ne irin yadda manzon Allah ya bamu labarin wani bawan Allah da shedan ya cusa wannan sharrin a cikin zukatan mutane da kuna ganin shi na Allah zina yake shi ya je ma wanta ciki da kuma aka je matan ta haihu sai wannan yaro ya faɗi cewa ba shi ne ya yi mahaifiya na ciki ba ni ga uba na ya faɗi hakikalin uban shi yana daga cikin yaran da suka yi magana suna ƙanana ko kuma shedan da ya san yadda zai ya ɓata ka a wurin mutane masoyanka su koma makiya duk iblis yana da waɗannan hanyoyin yana da hanyoyin shi yasa kai muke fatan kai dan uwa duk yadda za a yi a cutar da masu gaskiya ko mummune kaka shiga ciki akwai yiwuwar shedan yayi amfani da harshen ka ne ko da lokacin ka ko da kujeran ka ko da matsayin ka yake neman ya bata gaskiya sai ta cuso maka waɗansu shubohoyi sai ka bata masu gaskiya sai ya kasance ka bata gaskiya da wannan da haka shi shedan ya ci nasara ya kuma ribace ka ka zama ribataccen shi shikenan daga ba kuma babu abin da ya dame shi da kai wani lokaci kuma shaidan ya jefa mutum cikin abin da ake cewa shafan jinni mutum kallabi abin nan abin nan wanda qur'ani ya kawo cewa shaidan na iya bige wasu to sai shaidan ya jefa maka irin wannan ya kasance mutum yana fama da ciwon jinni duk da kasance wannan rafkana mafi yawan rafkana ne ke haifar da shi shi yasa kafin ka ga namiji ɗaya yana ciwon jinni sai ka ga mata dubu in aka tambaye ka wani namiji ne ka sani yana fama da ciwon aljanu kana iya lissafin ka kafka kasa ganowa amma mata fa duk gida hudu biyar a na shida akwai mai shafan aljanu saboda tsara tsabar rafkanan su da kuma san kansu da san kyale-kyale ya biya matafarkin shedan to shedan dai babu wata hanya da ya san zai biya batar da bil adama sai da ya bi wanda zai hana shi cin nasarar duniya da na lahira shi yasa tun daga lokacin haihuwanka shedan bai baka ba ana haihuwanka annabi yake shaitan ya tsikare ka shine sai ka ji yaro ya kwara iyo wanda ba samu wannan ba shine Maryam da kuma ɗanta annabi Isa alaihi masallatu wassalam su kaɗai ne Allah subhanahu wataala ya tsamar daga wannan sharri to haka ne shaitan zai ci gaba da bibiyan ka har ya zuwa lokacin da ka zo mutuwa sai ya zo babban burin shi ka mutu kafiri ka mutu babu imani kuma irin wannan adawa Allah ya mana bayani akan ta a cikin Alqur'ani inda yake cewa fa bima aghawaitani shedan ne ya tsaya a gaban Allah yake cewa ya Allah tun da ka bashe ni la aqawda lahum siratal mustaqim ni kuma wallahi ina tabbatar maka duk wani tafarki na cin nasara sai sun same ni nayi blocking duk wani tafarki na cin nasara duk wata hanya ta samun gafara da rahama na dindindin da gidan aljannan ka to ya Allah sai ka same ni kuma na rufi shi ke cewa sun mal'ace nan min bayna aidihim wallahi zan zo musu ta gaba gare su wa min khalfihim zan zo musu ta baya aikin lahira da aikin duniya duk sai an same shi a ciki wani lokaci ya amfani da aikin lahira ya batar da bil adama ya jefa maka san abin nan ujubu kana jin kana jin Allah bashi ko riya ko san a sani ko makamantan wannan ko kuma ya zo maka ta aikin duniya aiki ne kawai in an yi shi duniya ake ma sai dai ya batar da kai wa ana aimani mu an shama'ilihim zan zo ta dama zan so ta hagu da aikin da aka sai wannan kowa gani ya san wannan banna ne hagu kenan da aikin da aka san aikin Allah ne dama kenan duk shaidan sai ya zo sai ya bata daga al'adama yace wala tajidu aktharuhum shakirin ina tabbatar maka ya Allah mafi yawa daga cikin bayinka ba za su gode maka ba za su yi maka da'a ba shi yasa har a cikin wani hadisi manzon Allah yana gaya mana irin yadda shaidan ke batar da bil adama yace sai shaidan ya zo maka sai ya ce maka a cikin zuciyanka kai bawan Allah wai waye halicci sama sai sai ya gaya maka ko kuma kai ma kai tunani da kanka cewa to ai Allah ne to waye halicci ƙasa ai Allah ne to tsaya shi Allah wai waye halicci shi shi ya aka yi ya samu manzon Allah ce wannan tunanin daga shedan ne idan ka ji wannan ka ce amantu billahi wa rasulihi a wata ruwaya ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a a wata riwaya ce kace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim hanyoyin da za a magance kai daga sharrin iblis da haka ya ƴan uwa wanda ya rike ambatan Allah ga dangada ya rike karatun alqur'ani ya rike majalisosa na ilimi yana aiki da ilimin shi daidai gwargwado ya tsara sallola na farilla da na nafilfili ya nisanci abincin haram da dukiyar haram ya yawaita addu'a na neman kariya daga shirin shaidan ya zauna da mutanen kirki ya rika karatun sira da tarihin mutanen kirki annabawa da sabai da tabi'ai da sauran jigajigan malamai na Allah to idan mutum ya kyautata niyya daga sai ke Allah zai samar da shi daga sharrin shaidan Allah ka samar da mu daga sharrin shaidan Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa namu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da gamawa lafiya Allah ka datar da mu zuwa ga daidai Allah ka tsare mu daga shaidan da aikace aikacensa da miyagun tunaninsa da ambatansa ya Allah ka shiga tsakankanin mu da wannan makina mu Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka kyautata karshen mu Allah ka samu gama lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya masoyan mu da suke cewa mu sanya su cikin addu'a Allah ka fi mu sanin bukatunsu Allah ka musu kyakkyawan jagoranci Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi abinda zai zama sharri gare mu Allah ka tunkuɗe mana Allah ka tabbatar da mu akan shari'a ka karɓi rayuwar mu akan shari'a a ranar tashin alkiyama ka tada mu tutan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk